الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصول الفقه المقرر الخامس فقه خامس برنامج العلوم الإسلامية والأدبية ثم برنامج العلوم الإدارية والإنسانية تعليم الدكتور أحمد بن علي خير المبارك والدكتور عبد الله بن عبد الله والدكتور عبد الله عبد المحسن رحمهم الله تبارك وتعالى muna bayani akan abin da ya shafi alkiya maka ne ko yau za mu ci gaba lamba ta uku hadisu abi huraira ta radiyallahu anhu hadisin abu huraira Allah shi kara yadda da shi anna rajulan ata nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala wani mutum ya zo wajen annabi sai ya ce ya ce wulida li gulamun aswad ya ce an haifa mun yaro baki ni kuma balarabe ne amma ka haifa mun yaro baki saboda haka ni ina taraddadi ina ganin kaman ba ɗana ba ne ni balarabe ne an haifa mun yaro baki abinda suke nufi da bakin nan fa shine mai duhu-duhu ba wai baki guluk ne kaman bayan tukunya ba eh mai duhu-duhu haka saboda haka shi yana taraddadi to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai bashi amsa kai tsaye ba sai ya dora shi akan kiyasi ba wannan kadai ba akwai abubuwa da dama da ya kamata ya la'akari da su sai annabi ya tambaye shi yace hallaka min ibilin yace kana da rakuma kala na yace ina da rakuma kala ma alwanuha sai annabi ya ce rakumanka kalolinsu nawa ne yaya kalolinsu yake ya ce to kala ya ce mafiya yawansu dai homerun ya ce kaman jajaye ne jajaye mu a wajenmu shi ne kaman brown haka shi ne yadda jikin rakuma suke kala halfiha min aurak ya ce a ciki ana samun wani fatsi-fatsi wanda kalansa ba kalan sauran ba ya fito daban in aka ce aurat a nan ya ce kamar fari da baki haka ko kuma ainihin fari da wanda yake kama da brown ne amma kuma fari dun brown din ma iri-iri ne akwai light brown haka da dark brown kamar da yadda za ka ga rakuma an ka gansu gungu guda za ka ga ɗan bambanci wani ma sai ga yayi kama da baki sosai wato ajiyan ma baki ne ya ce akwai ire-iren waɗannan kala na'am ya ce kwarai da gaske akwai kala fa'an na zalim ya ce to su ta ina suka samu wannan kalan tun da kalansu burawun ne kalansu burawun ne fa'an na zalika ta ina suka samu kala la'allahu na za'ahu irkun ya ce ba mamaki a wata jijiya ce haka wani abu ne kawai ya biyo ya shigo haka wato cikin halittar Allah ana samun haka faƙala sai ya ce Allah ibnaka haza na za'ahu irkun ya ce ba mamaki ɗanka wannan shi ma haka ne irin wannan layi ne biyu saboda haka ba abin damuwa ba ne ya hani aliyar to wannan hadisi kun ga yana gwada mana muhimmancin kiyasi kuma yana tabbatar mana da cewa don kana fari 'ya'yanka su zamo farare ba dole ba ne don kana baki 'ya'yanka su zamo baƙaƙe ba dole ba ne yawwa in kana fari ba mamaki cikin kakanninka akwai baki kirin to fa zai sake repetition zai sake maimaituwa kamar yadda yake a zuriyan ku kuna ainihin farare ko kuma bakake akwai fari to wata rana sai ganshi ya sake fitowa kalan jikinsa mai yiwa ma hatta halittar ma sai ta yi kama da wancan mutumin na zuriyan ku don mace ta haifi yaro da baya kama da kai wannan ba dalili ne da zaka ce ba ɗanka ba ne amma in kai insistin cewa ba ɗanka ba ne to shari'a za ta ce ka kawo shaidu in ka ce baka da shaidu za a ce to ku zo ku yi liyani yawon ka zo kai tsinuwa sau biyar Allah ya tsine mun in karya nake mata cewa ba ɗana ba ne Allah ya tsine mun sai ka yi haka sau biyar to shi kenan sai a raba aure sauran hukunci kuma sai a lahira to ai kaga abin yana da yana da nauyi wannan kenan وجه الاستدلال بهذا الحديث فإن ذا كفى دليل لأن حديث أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم للي النبي أرشد الرجال يا شريد مزاجي إلى القياس ذو غين قياس فقصاله هل في إبله الحمر من أورق annabi ya tambaye shi a cikin dabbobinsa akwai jajaye wato da kuma waɗanda suke brown ko ruwan ƙasa-ƙasa ko ruwan toka-toka wasu suna ce aura rama haka fa ajabahu sai amsa masa da na'am wato akwai gauraye ya za lokaci zaka ga dabbobi suna haihuwan abun nan su ma kusan hakan ne duk da kasancewa wani lokaci dabbobi ba sa tattaruwa amma abun nan mazajensu ba guda ɗaya ba ne ko ba ka ba ne to amma dai halitta ce Allah tabaraka wa ta'ala yi tunda za ga kaza ta haifi haka kaf gaba daya cikin ƴaƴan ba wanda ya fito ruwanta wani ruwa daban ai kaga tsari ne na Allah subhanahu wataala to haka abin yake kuma ba kamar yadda za a zo a ce shikenan idan mutum ya sadu da iyalinsa maniyinsa ya fara shiga da zai zamo namiji ko mutum ya sadu da iyalinsa maniyinta ya fara shiga cikin mahaifa abinda za a haifa zai zama mace kaga ba fala ba saboda wannan ba ka'ida ba ce amma abinda aka sani duk wanda maniyinsa ya fara shiga to mafiya yawa duk abinda za a haifa ɗa namiji ne ko mace ko tagwaye ne aka samu sun fi kama da shi duk wanda maniyinsa ya fara shiga saboda haka idan na namijin ne ya fara shiga ‘ya'ya za su fito suna kama da ubansu ko zuriyan ubansu, kamar yadda yake idan na macen ne fara shiga, to yaran za su fito suna kama da uwarsu ko zuriyan uwarta su. Wannan shi ne. Na'am, fajabahu na'am fasalahu ma sababu zalik, da ya amsa haka ne sai tambaye shi menene dalilin haka. fajabahu la'allahu nadha'ahu yarkum yace ba mamaki wata jijiya ce ta yi shige hakan nan to fa huna nabaha rasul kun ga anan ne annabi ya fadakar sallallahu alaihi wa sallam ila anna an yuqisa hala waladihi al-aswad yayi kiyasin halin dan sabaki bi halil jamal al-awraq da halin rakumi ko rakuma wanda take ramadi ruwan toka ko kuma ainihin faɗi fi anna kullum min huma na za a hukir kowanne ka gani da wata jijiya ce take giddawa na zalika huwal kiyas wannan shine kiyasi kaga ko jini da ake dibawa wani za ga jininsa jaja zur wani za ka ga jininsa ya yi duhu duhu to ku dubi ko idanun mutane mana wani za ka shi fari sol wani za ka ga yadda ka sangarwa shi ko yaushe haka yake ko ba ciwo ba to kowa da irin yadda yake amma masana halittu na mutane su idan suka zo su ganka ana ganin kaza ce wannan duk yadda aka idon bakarkare ne eh ana ganin idon wannan ce kaga wannan idon ga dukkan alamu idon ya muri ne misali to kuma inda zaka je kai bincike saboda ilimin su abin da ya gwada musu kenan sai ka je ka samu akwai wannan abin nan to haka ne wannan yana tabbatar mana da kiyasi ana yin kiyasi amma kiyasi a inda wato ya kamata a yi sannan kuma ammal asar amma kun ga wato asarai al'asar waɗanda suka tabbatar da kiyasi fahiyar kasira jidda suna da yawa nazkuru minha isnaini za mu ambaci guda biyu al'awwal istidlaluhum kafa dalili na sahabbai radiyallahu anhum ala khilafati abi bakar ne siddiq radiyallahu an a bisa khalifancin abubakar a tsike Allah ki ƙara yadda da shi domin da annabi zai fa duniya bai ce ku naɗa abubakar ba ba wanda annabi ya ce a naɗa shi da fito balo-balo ya ce ku naɗa wane da bala ba to amma kuma suka ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam radiyahu li sala suka ce annabi ya yadda Abubakar bin Abi Quhafa ya jagoranci sallah throughout lokacin da bai da lafiya har da ya ji muryan Umar ma ya fito yana ce ya aballahu wa rasulu ya aballahu wa rasulu ai Umar ya ja sallah warai da gaske annabi ya fito ya ce Allah bai yadda ba manzonsa bai yadda ba Allah bai yadda ba manzonsa bai yadda ba don ba shi na ce ku sa shi ya jagoranci sallah ba ba shi na ce ku sa shi ya jagoranci sallah ba kusan wani lokacin abu ya zo shaf shaf shaf mai yiwa an ji an nemi abubakar bin abi ko hafa ba a same shi ba ko an jira shi sai aka ce sai tana umar bismillah shi kuma ya wuce annabi ya ji muryarsa ya fito ya ce a'a ba haka na ce ba kun ga sai ya musu gyara to wannan kamar misali a ce wai in ji turawa is a great indication yana gwada cewa lalle wanda ya faladin ajiya nemo shi to wanda annabi ya yadda da shi ga jagorancin sallah wahiya imaduddin tana ginshikin addini eh ai shi ne ya cancanta mu kuma mu yadda da shi da al'amuran duniyarmu na shugabanci ko ba gaba ne kun ga aiki ya su suka yi ko lokacin da annabi ya ce muru ababakarin falisalli bin lasi ai yar sanana aisha ita tana kauce macamfi ne ba ta so kwarai da gaske to annabi yana jan sallah sai aka ce abubakar bin abi kuhafa ya zo ya ja ai abubakar bin abi kuhafa bai kai manzo Allah ba ta ko ina capacityin sa bai kai ba to su ko mutane suna da wani abu guda wanda zuwa aka zo aka ce ga wani kwararre ga wani kwararre shine kullun yake abu ranan aka ce baya nan za a samu wani dan kame-kame wani kafin aje kansa ma ya gudu kafin ku kamo shi ma za ku neme shi ya riga ya yi gaba in ya san ana kaza to za a zo a dora shi ana dora shi ko ba mamaki sai kwafsa sai ka ji mutane suna ce a ai da wani ne ai da su mun ba musamman mun an wuce ba kaza kaza kaza to su mutane suna da irin wannan kuma irin wannan surutu discouraging din abin da yake ya za aka samu sabon alaramma aka ce masa zo kai maka ɗana ja musalla to idan farko-farko ne bai saba ba in yana kuskure ba za ka masa gyara ba sai ka gyale shi sai ka gyale shi sai dai in yayi ka tobara ya zagi Allah don akwai ayan da aka canza ta to fa gaba daya ba shi kadai ba kuma za ku rushe duka to nan ne ba za ka bar shi ba amma sai aka zo aka dan samu ko ya tsallake ko ya canza liƙaumi ya kilun ya ce liƙaumi ya zakaru to ka gyale shi saboda shi daga bayan ya zo ya zauna ya sake maimaitawa zai gane ya yi kuskure gaba zai amma kana ce kaza don an jima fa zai sake kwafsawa ka sake hankaɗo shi to fa za a sake hankala shi wani waje eh karshen kun hadu da mai zuciya zai ya sallama ce na wurin ku sallama tura wani ka gani to shi yasa za ka ga wani yayi kuskure sai yayi shiru a kyale shi sai ka ji wani a can yana cewa a'a amma yayi kuskure yaya na gaba ba za su gyara masa ba to yin ba za su kai kullum ka zo gaban mana ka tsaya ai kun ga sallah a nan kullum kana nan fa sai ka dage wallahi sai mutum ya dage kuna ganin limai ya ja kamsu salawatu din nan fa ba karamin aiki bane ba karamin aiki bane ba ganin wani dan dani in ya gaji sai ya kwana biyu ba same shi ba ana neman sa saboda ya riga ya gaji ya gaji ya sai Allah lumo ya ce kaza ya ce ya fara kame kame wasu ayyuka ne menene amma zai dawo gamba wallahi ya gaji ne kawai abin ya kumbule shi ne saboda haka sai an yi hakuri shi yasa ake kale mutane a irin wannan to yau da gobe yau da gobe sai ga yarda ya saba wani lokaci da kansa zai kuskure sai sake komawa baya ba da nisa ba don kaga wanda ya koma da nisa shi ma aiki ne sai ka gyale shi saboda ba san yawan maimaita abubuwa a lokaci guda ina fatan fahimta to saboda haka idan annabi ya yarda Abubakar bin Abi Quhafa ya jagoranci sallah to wajen shugabanci kuma me yasa mu ba za mu yarda Abubakar bin Abi Quhafa ya jagorance mu ba su sahabbai abinda suka yi kiyasi kenan yasa suka ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam radiyahu li sala annabi ya amince ya jagoranci sallah wa hiya imaduddin gishikin addini ne wa ma radiyahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li dinina wanda annabi ya zabe shi ga addinin mu wato wajaba ya wajaba an naqdahu li duniyana wajibi ne mu yarda da shi ga duniyar mu wannan kenan wa fi hadha al-athar kun ga a wannan asari استعمل علي رضي الله عنه القياس علي بن أبي طالب يا أمفاني لقياس فقد قاس تولية أبي بكر الخلافة حقيقة يا قياس وتوند أبو بكر لكليفنتي على تولية رسول صلى الله عليه وسلم له إمامة الصلاة kamar yadda manzo Allah ya bashi limancin sallah tunda ya bashi limancin sallah shikenan wajen khilafa ma a sashi shine babu sabani akan alauko wani daban eh amma definitely babu nafsi karara da annabi ya ce a naɗa wani kawai ya basu wato su yi amfani da abin da suka ya dace shi yasa duk lokacin da mutane suka zauna mitin suka zartar da hukunci wannan mitin din yana da muhimmanci amma a samu masu tunani masu nazari masu hangen nesa wanda suke da kulawa ko ilimi akan abin to duk abin da suka zartar a wajen Allah ma ya zama amintacce نعم سيلبي وكذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه haka ma abin da ya zo ga Umar ɗan Khattab Allah shi ƙara yadda da shi ko daga Umar ɗan Khattab fi kitabihi cikin takaddansa li Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu an takaddan da ya rubuta wasiƙa ko term of reference da ya rubuta ma Abu Musa al-Ash'ari yace al-fahama ko alfahamu fi ma adla ilayka ma laysa fi qur'anin wala sunna alfahama alfahama fahimta ake so fahimta tana da muhimmanci fi ma adla ilayka cikin abin da ya koro zuwa gare ka ma laysa fi qur'anin wala sunna abinda babu cikin qur'ani babu cikin hadisi tunda ka bincika cikin qur'ani babu ka bincika cikin hadisi babu to kana da dama ka yi amfani da fahimtanka to kaga inda aka samu ijtihadi kenan to wani kawai ya dauka malamai zama suke yi su abin nan da yake ya riga ya saba zama a fada ko a ko a fadan wani abin nan eh majalisan walansu masu fadin wato ra'ayinsu ra'ayi riga ko wani abu makamancin wannan ba haka bane shi malami in ya kirkiro abu babu a qur'ani babu a hadisi shi ya sani ya halaka zaman ya bincika cikin Kur'ani bai samu ba, wato ya bincika cikin hadisi bai samu ba, ya ga ya dace kaza bisa iliminsa babu son zuciya ciki, shi ne daidai. Amma akwai son zuciya halaka ce. Wannan shi ne ittihadi. Ya sa wani zaka ji ya ce, ai malamin ya ce a ra'ayina, to da yake mutane hausan ga yadda take, kuma akwai ƙabilu iri daban-daban. Wani duk yadda ka yi da shi in kai magana da ainihin hausa standard hausa ba zai gane ba kuma in kace masa shi ba bahaushe ba ya ta buriya yana barazanar cewa shi bahaushe ne kuma in ka bincika za ka zama ba bahaushen ba ne yasa bai fahimci maganar da ake yi ba yanzu babban malami ya ce a ra'ayina ai ba ɗaya yake da wanda bai yi karatu ba ka gani amma general ɗin soja ya ce a ra'ayina ka ce daidai ne ka ce daidai ne ko ba ka ba? Eh, general ɗin soja kana kurtun ɗan sanda, sai general ɗin soja ya ce a ra'ayina, sai ka ce daidai ne ka ce sa a ra'ayinka shi ne ra'ayi, wato kakar ba. Amma kana nan kana limamin kamsalawatu ma ba tabbatar maka ba, karatunka bai wuce risala ba, duk karatunka bai wuce risala ba, amma wanda ya haddace ko muwatsa ko ya fahimci muwatsa da mudawwana ya ce ni a fahimta ta ka ce me ya fahimtarsa kai da baka gama gane risala ba ai kaman kwatankwacin haka ne wani ma ko ahalari bai gama ganewa ba to ai kaman general din soja ne ya ce a fahimta ta kai kuma kurtun dan sanda ka ce ƙarya kake general din soja kana ga za ka yi labari ai hukumance ba za ka yi labari ba to mu abin da yake faruwa kenan a bangaren ilimi wallahi wani ko larabcin bai iya karantawa ba nakan saurari irin tiktok din ko larabcin ba zai iya karantawa ba da wasali ba ba zai karanta daidai ba balle babu wasali amma sai dubi wani babban malami ya ce ƙarya yake yi to kaga ba dun ma Allah yana kaunan mu ba ai ai dabulewa gashi ana ta dabulewa kana ganin issues in security sai dai a danne abin da za a danne bayan an gama zabe kuma a sake komawa gidan jiya saboda mu karan kanmu ma mu karan kanmu da muke duniya tsakaninmu da ubangiji da shari'a ba kananan yan iska bane tunda ba ma bi dari bisa dari yadda ya kamata to ka gani Allah kyauta na debo da fadi ko muna magana ne akan kiyasi eh yace fahimta cikin abin da babu Qur'ani babu a Qur'ani babu a hadisi to amma ya za ka yi ka gane babu a Qur'ani babu a hadisi in ba karanta ba ai sai ka karanta ko ne sai ka karanta kuma ana maganan irin wanda suka yi karatun nan ne sosai ba wai certificate bane don kana farfesa ko kana doctor na Islamic studies shikenan abu kaza ka ce a babu kaza to tunda baka haddace Qur'anin ba balle ka ce babu baka haddace dukkan hadisai ba balle ka ce babu ba karanta littafai ba balle ka ce babu duk wata tambayan za a yi maka tambayan akwai amsan a cikin ahalari to ba karanta ahalari ba kuma kana dokta na islamic studies eh sai kaga ai bai yi ba to Allah dai ya taimake mu na'am summa qis al-adilla inda zalim kai kiyasin dalilai a wannan wuri kun ga yace qur'ani yace hadisi me yasa bai ce ijma'i ba sai idan eh kun waɗannan mutane sun taru su ne suke ijma'i sannan wa'rif al-amsala wal ashbaha yace ka fahimci ka san al-amsala misalai wal ashbaha da kamanni misalin kaza da kaza da kaza da kaza abu kaza da kaza da kaza yana kama da kaza da kaza da kaza wani abu yana fadowa irinsa za ka yanke masa hukunci dalilin da ya sa cikin sauƙi malamai suka yanke mana hukuncin burkutu giyan burkutu da taban wiwi da makamantansu da hodon iblis ai ai cikin sauƙi ba don haka ba sai a zo yanzu kai ka taba jin wani malami ya zo ya ce maka wa kaman wiwi ba haramun ba ne? Eh? Ai, in yazo ya ce wiwi ba haramun ba ne sai wani kai ya ce wannan. Ya ce ka zama malaman na akwai yin ka da yawa. Wallahi wani dan wiwi muka haɗu da ki. Wai wiwi ba haramun ba ne. Sha yake yana sha. Haka kawai zai yanke hukunci ai. Eh? To aiki ya sai aka yi. A zamanin annabi akwai wiwi ne? Ai babu. Ko zamanin annabi akwai taba. ai babu eh babu Allah kyauta wayan ce da taba da rogo inji wata tsohuwa tana mana abun nan eh muna yara wai wai taba da rogo wai tsinuwa ne na wani annabi eh zai ga wata gona kawai da abun nan eh ko me ya faru da menene ya ce to wannan yabanya Allah ya tsine mata shine ta koma taba lokacin ana mana wa'azi ne ana mana gargadi ana ce taba ba ta da kyau yawwa kada ka kuskura taba ba ta da kyau saboda wani annabi ya tsine makaranta ba muku a lokacin tsoro muke ji muna ganin mutum na shan taba sai mu ce kai amma wannan wannan tsinanne ne eh kaga su sun yi wa'azi da abin nan amma ni har yanzu na kasa gano littafin da aka samu kwarai da gaske to kuma wani wai irin abin nan ne irin gonan nan ne aka yi shi ma na kayan abinci wai saboda da doya wannan doya rogo da muke da shi wai da ba haka take ba shine da wani annabi ya tsine mata shine sai ta koma kawai kaman gandamau mai kuma ka san mafiya yawa za ka samu ko akwai gari ba za ka iya ce haka ba sai ka hada da wani abu yanzu ka samu fiyo rogo mai gari yana da wahala sai ka samu mai ruwa ruwan nan ko kuma wani yana nan gandamau yadda ka san muruci yadda ka san muruci amma za ga haka mutane suke tuturawa cikin su eh to wani annabi ne ya la'ani rogo shi yasa rogo ta lalace to amma kaga wannan tagoniya ne amma kaga wancan shi kuma nan maganan taba gargadi ne wallahi lokacin da ake faɗa mana maganan taba din nan ni ban san akwai wiwi ba ashe akwai kogan taba mu ba mu sani ba daga baya ne kawai suka gane cewa taban ma akwai oganta tun da ai mun tashi mun samu ana shan wannan eh angale angale wanda suke lofe ma ba su da yawa manyan mutane su suke amfani da lofe ba kowa ne yake a gaban mutane ba za ga manyan mutane a da suna shan lofe amma ba sa sha a fili duk wanda yake da martaba ko mai ba zai sha a fili ba sai ya ja gefe abin nan to daga baya kuma sai aka fada wani yanayin da yawa malamai ma suna shan taba kwarai da gaske saboda zaka kowane saurayi shi sai kana shan taba ne zaka zama dan gaye mutane suka yi ta lalacewa daga baya kuma wa'azi ya zo ya fara shiga eh dalilin da yasa waɗansu suke accusing din abin nan in kana da rika ba za su tsananta maka akan sha taba ba ba za su tsananta maka ba in kana da rika amma in kana izala kuma ka zo kana shirta ba zai yi ba in wata rana ko kana shugabanci sai an yi rigima sai mutane suka fara to yanzu kuma gashin nan ma alhamdulillah eh za ga ko mutum yana sha sai dai ya buya amma dai ya fito fili ba zai abin nan ba to balle kuma wa uba wai eh balle kurkura mutum ya rinka to kaga duk kiyasi ne wannan na kawo misali ne al-amsal wal ashba akwai malaman da suka rubuta littafai akan haka eh al-amsal wal ashba domin saboda suka kawo ka karanta to wannan zai dada bude maka kokolwa ka rinka ganin ga abubuwa masu kamanni da juna kuma ra'ayman fi ma tara sannan ka dogara cikin abin da kake gani ila hafiha ila Allah ta'ala wanne ya fi kusanci zuwa ga Allah wa ashbahi ha bil haqqi abin da ya kama da gaskiya saboda haka an kawo maka kaza kamar mai shari'a ne in ya saurari wannan ya saurari wannan sai ta kaiwa da baka da gaskiya ai kaga sai da ya saurare su eh amma baka saurara baka yanke hukunci ai ba zai yi ba ka saurare su to sai ka yi biya wa fi hadha al-athar a cikin wannan athari ya umar umar Umaru radiyallahu anhu Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu Umar dan Khattab yana umarni ma Abu Musa al-Ashari Allah ya yarda da su an yi kisal umura ala ashbahiha yayi kiyasin al'amura a bisa kamannin su eh kwatankwacin su hatta yufiyaha al-hukm shari al-munasab har ya bayar da hukuncin shari'a wanda ta dace da malamai suka suka duba wiwi suka ce na gigita hankali a ƙarshe kuma yana haukatar da mutum wannan shine babban abu suka ce da hukuncinsa da na giya duk ɗaya ne da suka dubi burkutu wanda ake yi giyan da ake yi da dawa suka ce giyan da ake yi da dawa tana lalata kwakwalwar mutum bayan ka ta lalata lafiyarsa har yanzu kamar yadda giyan dabino da ainihin inabi yake lalata hankali annabi kuma ya haramta giyan inabi ne da giyan dabino saboda mai saboda su ba san giyan dawa ba to ga giyan za samu giyan dawa to giyan dawa ma haramun ne to amma ka gan ka samu wani sai ya ce ai babu dawa a zamanin annabi saboda haka tunda babu dawa duk yadda aka sarrafa ta to kaga bai amfani da kiyasi ba kuma zai halakar da mutane duk zai ya sa mutane su ta shan burkutu eh yana gwada musu cewa ba haramun bane na'am to shi yasa dole a lura da abin da ya zo a yanzu a zamanin annabi bai zo ba a kwatanta shi da abin da ya zo a zamanin annabi sai a ba su hukunci daya bina'an ala shaba za a gina ne bisa kamanni wato ma baina ma ja'a annasu bihi cikin abin da nasi ya zo da shi wa malam ya tifihi nasun da abin da nasi bai zo da shi ba lakin yashtariqu ma al-mansusi alayhi fil illa sai dai suna tarayya cikin abin da ya zo wato dalili me yasa aka haramta giyan dabino me yasa aka haramta giyan inabi saboda haka da giyan shinkafa da giyan alkama da giyan dawa da giyan koma menene har da giyan kwakwa akwai na kwakwa ko eh wane ne kwakwan manja wanda da sassafe ake zuwa aje a yi abin nan din nan mutum sai ya je ya tara an ce a waɗansu wurare eh in mutum ya sha sai ya zauna ya buga kansa ka san duk abin da za ka sha ka buga kanka ka ɗan natsu tukuna akwai matsala kwarai da gaske akwai matsala to balle kuma abin da zai sa ka laifi wannan kenan al-istidlal bil ijma to ijma'in malamai kuma ina ne za mu samu dalilai da suke tabbatar mana da alfiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta